بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الموارث littafin guda ɗaya yanke
Akan- alhamdulillah cikin shi wannan tunda mun fara zancen za mu fara gado ne Na'am.
akwai waɗansu abubuwa da ya kamata a ce mun haddace saboda wajen yin zancen gadayyar idan ba an haddace waɗannan abubuwan ba za su matuƙar wannan wahala wajen yin karatu Na'am.
an zo yin karatu za a ga abubuwan ba za su yi tafiyan da ake so da kai ba amma idan dai mutum ya haddace waɗannan abubuwan da za mu zo ne yi ɗin kuma waɗansu abubuwa da ya yi lafiya da su ma za mu zo makaranta a cikin kama don haka za ka fara shi da karatun yana ana gane shi yadda ake so ko da haka yana da kyau a a haddace su kusa galiban kafin a fara shi wannan rabin rabin gado ɗin akan lissafa su su masu gado sun kasu kashi kai wani littafin za a ga shi ya ya jumla wanda galiban wanda ba su tafai suke yi shine suke yi jimlar masu gado maza masu gado mata abin da suke yi kenan to amma hakan yakan bada wahala isa malamai sai suka hada suka kasa masu gado sun yi suka kasu kamar kashi hudu na farko akwai kashi na farko masu ci da asirci akwai masu ci da farilla akwai masu ci da asirci wata rana su ci da farilla duk a lokaci daya an gane wata rana afon wata rana su ci da farilla wata rana su ci da asirci sannan akwai wasu kuma wanda wata rana su ci da farilla wata rana su ci da asirci wata rana kuma su haɗa da farilla da asirci duk a lokaci daya su wannan masu ci da asirci inda ga an ce mutum asirci ne idan yanzu zama mutum sai ya mutu ya zama shi kaɗai ne zai ishi ne duk gaba ɗaya shi ne asiri wannan mai cire farin lakushi ko da shi kaɗai ne magajin ya mutu ya bari da shi akwai wani yanki da aka ajiye masa wanda zai ci wannan in ya ci yaron kuma dole zai in ba wani magajin sai a kai bai mala aji amma shi ne ba zai ishi ne duk ba shi ne mai cire farin la masu cire farin la kenan su wannan masu cire asirci ɗin su su goma sha biyu aka ajiye masu yi da farilla su kuma su su tara ne. akwai mutum biyu wanda wata ran su da farilla wata rana kuma ta zan su da asin akwai wasu guda biyun kuma wanda wata rana su da farilla wata ran su da asin wata rana kuma su haɗa da farilla da asin su gaba ɗaya tare Na'am.
da a lokaci ɗaya Na'am.
waɗannan su ne galiban ake lissafa su domin a haɗa shi na farko masu ci da azuci guda goma sha biyu kaga akwai ɗa ɗan ɗa ɗan uwa su fice ɗan uwa la'aji ɗan ɗan uwa su fice ɗan ɗan uwa la'aji an yi shi fice an yi la'aji ɗan an yi shi fice ɗan an yi la'aji masawani masawani an wannan masawani ɗin shi ne mutum yana da bawa ya ce ya yanta shi to yanzu bawa nan da abin da ya mutu ya bari in dai ba shi da ɗan uwa to shi zai ce ya dukiya gaba ɗaya Shi sai da.
shi ta yi kuma sabani ya koma su kenan ita ma tana da bawa ita ma haka waɗannan su ne masu ci da asibiti su su goma sha biyu ɗa ɗan ɗa ɗan uwa shi gigi ɗan uwa la'ayi ɗan ɗan uwa shi gigi ɗan ɗan uwa la'ayi an yi shi gigi an yi la'ayi ɗan an yi shi gigi ɗan an yi la'ayi masawani masawani su ne guda goma sha biyu Na'am.
wannan masu ci su an kira masu ci da asibiti wannan kowane ɗaya daga ciki idan ya zo zai iya cin zuciya gaba ɗaya akwai guda tara wanda suke ci da farilla su kuma suna da rabon gadon haka ala a cikin qur'ani ko a hadisi cewa idan mun mutum ya mutu dama ga abin da za su gada Na'am.
akwai ya sai yar da sai uwa sai uwar uba sai ki kaka kenan Hmm.
a ya ko yar da yar uwa shi biki dan uwa shi biki ta ta ko ce ko ta yar da uwa uwar uwa uwar uba wani namiji in ya mace miji mata su ne guda tara ya yar da uwa uwar uwa uwar uba domin mai namiji domin ya mace kan dan uwa da ummi da mutum dan uwa da ummi ya mace miji mata su ne guda tara su kuma wannan su ne su ci da faralla kowace daga cikin nan daga cikin sa kowanne daga cikin yana da wani abu wanda yanki da aka ce za a bari wanda za mu zo mu magana kuma wanne ne yanki kowa abin da aka ce za a bari waɗannan su ne masu ci da faralla akwai guda biyu wanda wata rana su da farla wata rana su da afi su ne da shikikiya da lafiya mata eh wata rana su da farla wata rana su da afi suna da gidan gado a gane amma kuma idan wa'an suka zo kamar yanzu mazan su kamar yanzu mazan su inda a cikin misali za su akwai shikiki mace akwai shikiki na mace akwai shikiki na mace shikiki na mace to shi sai dalilin namijin nan sai sa su bar gidan gadon sai su koma su je kuma yanzu su iya cinye dukiya gaba ɗaya sai ya mata lalakar mata na da sai aka sa kashi uku da shi bai mata dai kawai amma da ita kadai ce kuma mutum na ta mutu ita ba yanda za ta yi sai ya cinye dukiya gaba ɗaya sai ya ba ta rabon ta kawai amma yin kusurci kamar da yadda za mu zo faɗa nan haka lafiya ita mata sai akwai guda biyu kuma har ila yau su kuma wanda wata ransu da farilla wata ransu da asu wata ransu haka da farilla da asu kuma su biyu ne shi ne uba da kaka a gane uba da kaka kuma waɗannan wata ransu da farilla wata ransu da asu wata ransu haka da farilla da asu su ne su haɗa kuma waɗannan su ma su kenan waɗannan su ne karo na karo na farko kenan eh shi ne karo na farko kenan waɗanda eh shi shi gado a cikin shi ko wani da shi masu da arziki su shi ne su za su iya dukiya gaba ɗaya kuma mu ce shi mu in ba kowa har zai bar lagu kowa da gidan gada wannan kuma kan su bar lagu da su da arziki wannan kuma tran da bar lagu da arziki kan kuma su hada bar lagu da arziki gaba ɗaya sana kamar yanzu uba idan akwai ya shi ne mutu ya bar ya sa ya bar wannan amma haka za a sa dukiya za ki a sa dukiya kashi shida matsala haka sa dukiya shida ita ya nan da wata da jini su a kaya da ke sidi guda ɗaya idan ya zama babu wani mai cin dukiya sai zai kuma cin wannan biyu shi ka a gana ya ci da farilla ne domin sidi shi ji so saboda kaya kuma nan wajen babu wani mai cin ta ci abin da ake ci ba kuma nan da ya ci sai kuma zai kuma cinye wannan to duk wanda zai cinye ma ba kiya asibi ne ko shi zauna ba shi da gidan gado ku zo duk ku gama ci shi zai ci shara ko kuma a'a, shi idan ya zo in babu kowa sai shi ne shi da duka dama shi ne asibi kun gane sai tara hukuma sai gane to ku ci abin da za ku ci sai ci shara shi ma ba ke ci ko kuma an an zo shi a wajensa ba kowa sai shi ne duka amma dukkanin zai yanzu kamar ya wanda ya mutu ba da wata shi ne duka karama biyu aka ba ta rage mutu da shi kenan sauran kawai sai a gaba zuwa bayan da ta iya to haka kowane daga cikin waɗannan mutum sharan da muka faɗa su masu da farilla ne shi gidan farillan nan shi ne ake cewa kaza da kaza kaza shi malamai suke lauɗin kowane daga cikin gidan nan yana nuna cewa adadin mutanen da suke a lissafin hisabi mun san ha ha babba mun san biyar take ne sai ka mutum biyar ne a wannan gida alfabi na na hisabi ba biyu take ne sai ka mutum biyu ne a nan alif yana nufin mutum daya sai ka mutum daya ne a nan dali yana nufin hudu kenan mutum hudu ne a nan haka ba tana nufin biyu zera tana nufin bakwai mutum bakwai na gaba kowane daga cikin mutum tara nan ne aka sa su a cikin wannan saboda an ce su ne masu yi da farla masu yi da alhiji da hamun ce su ba su da gidan gado ga aikin su kawai ko shi ne dukiya gaba daya ko kuma idan masu yi da farla nan sun ci abin da suke ci sun zo kwasu kwasu shara su shi ne aikin su kaga ba su da wani gidan farla to wa'annan masu yi da farla nan da muka faɗa da za mu gane kowanne ina yake ci shi malamai sun suka musu wannan lauɗa ake kiran sahaba da banza sahaba da banza nan shi ne gidan hababban nan na farko akwai ya matsatsu afuwar kafin mu kai ga nan wannan gidan gidan ha babba yana nufin gidan miski ne ba na gidan miski za a sa dukiya biyu duk wanda yake nan gidan za a sa dukiya biyu ya ɗauki rai a kasa dukiya kashi biyu ya ɗauki rai shi ne a nan gidan na farko akwai ya ta tsatso kamar yadda muka faɗa wa ubanta ya mutu akwai yadda kuma tana cin miji jika kenan amma ta wajen namiji ba jika ta mace ba ita ma tana cin miji amma dai lokacin da yake cin miji din nan idan babu wannan ne za mu ji idan suka zo suka haɗu yau kuma ga wannan ga wannan ita wannan ina ya ta za mu ji a gaba amma dai wannan tana cin miji ne ita wannan yadda idan babu ya ta tsotso take cin miji sannan akwai yar wasu jijiya ita ce wadda muka gama dama mun ci tana da gidan faralla sannan akwai yar uwa la'ajiya yar uwa la'ajiya din nan ita ma tana cin miji ne idan ba yar uwa jijiya za mu ji cewa nan gaba idan ga yar uwa jijiya kuma ga yar uwa la'ajiya ita yar uwa la'ajiya ina za ta koma me za ta koma za mu ji a gaba sannan sai miji shi ma idan matarsa ta mutu ba ba ta da ɗa ba ta da jika jikan nasa dan nasa ne ko na wani ne zuwa fili idan duk babu waɗannan shi kadai ta mutu gaban shi ma abin da zai ci za a sa duke ta biyu a kasa kashi biyu da tare za mu ji shi ma idan yau kuma matar da ta mutu tana da ɗa dan shi ne nasa ne ko ka daga wani gida ta zo da shi ya za a yi shi kuma ina zai kuma an gane ko waɗannan su ne mutum biyar waɗanda dukkaninsu a sahabu ne suke kuma ban da miji duk na saman nan mata ne kuma kowane daga ciki idan babu na saman sa ne yake cin nufi kamar wannan yaɗa idan babu wannan yare shi ne kuke shuru haka yar wasu kikiya ne ita da yar wala abiya yau idan ba su haɗu da yar wasu kikiya ba ne shi ne za su ci nufi amma idan sun haɗu da yar wasu kikiya za mu je za su tashi daga nan gidan za su koma wani gidan kuma to waɗannan su ne a sahabun nufi kenan wanda masu cin nufi sannan sai ba shi kuma gidan mutum biyu shi kuma anan wajen miji din nan da muka faɗa mun ce sharadin ya ci nisfin dukiyar matarsa in ta mutu sai dai idan ba ta da ɗa ko jika ko idan tana da shi ɗan ko jika sai miji ya taso daga nan sai dawo nan gida shi kuma nan gidan gidan rubi ya ke cewa ma'ana a sa dukiya hudu a ɗauki guda ɗaya sai daga a cikin yau idan matar mutum ta mutu yana da tana da ɗa ɗan nasa ne ko kuma wani ne ta zo da shi daga gida in dai tana da to ba zai ci nisbar nan da muka ce a ya cire mun dukiya ba yanzu ya sa dukiya hudu ke da guda da shi miji an gane ko sannan har ila yau wannan gidan gidan mace ne ko mata da yawa ga mijin su ya mutu idan yau miji ne ya mutu kuma aka ban mace macen kwaya ɗaya aka bari ko mata hudu ne kuma za a sa dukiya kashi hudu a ba ta kashi ɗaya biyu sarrafa in ita ce ma ita kaɗai dai kashi don ta ɗauka kuma su hudu ne a ba su je kashi ɗaya na su je sarrafa kashi ɗaya daga cikin kashi hudu na dukiya su ma waɗannan suna cin rubi'in nan ne idan mijin nan da ya mutu ba shi da ɗa ba shi da jika yalla ɗan nan su ne suka haife shi nasu ne ko ko a gaba ɗaya ma wata ce wata ta zo gidan ta bar gidan ita ce ta haife shi gidde ala ayi halin idan akwai shi dan ko jika to ba za su ci wannan ɗaya bisa kuɗin ba sai su tashi daga nan gidan sai su koma gidan alishi shi kuma nan gidan ana kiran su tumuli shi sa ka ji ma a hausa suna cewa tumulin ta kaba a sa takwas a ba da ɗaya to mace tana samun wannan ɗaya takwas ne idan mijinta yana da ɗa ko yana da jika dan na haka ne ko na wani ɗaya kuma sannan ita kaɗai ce ko su huɗu ne duk dai tumulin nan za a ba su idan dai mijin nan yana da ɗa za su yi ishtiraki a cikin kuma za yi tare a cikin sai a raba mu a ba su sanarwa yawa wannan shi ne abin da za su a gane ko sannan sai daji idan sun kai su su hudu shi kuma nan wani uba ya ce iya shi kuma ba za a kasa musu shi su su hudu kuma su raba yawa tun da ma ya kome ne ma za a kimanta a ce ne kudin ka kaya ya gidan kaya ne a ce to ga shi nan wannan shi ne sai ne suka fasa wannan haka sai a ce ga ba nan kuma zai saraba kuma zai saraba daidai wani to shi ne wannan a dama su su kaɗai dama mun ce alibi ɗaya gimna sai ka ga mutum ɗaya ne a ƙarƙashin ka sai dali shi kuma mutum hudu ne su kuma waɗannan matan da muka faɗa a sahabun ne mun ce da ya da yadda idan babu ya da yar wajibiya da yar wala ajiya to kowanne a cikin nan idan ita kaɗai ce shi ne take cin mutum idan ya ta zo in ita kaɗai ce sai a raba biyu a ba ta ne to dai su su biyu ne ba ɗaya ko kuma sun fi biyu sun mata ne sun kai nawa sama da biyu dai ko nawa ne sai a dawo da sunan gida gidan dali shi kuma gidan dali ana kiran su sultani shi kuma ya uku za a sa amma biyu za a bayar sai a sa uku a ɗauki biyu saboda idan sun zo su biyu za su zauna gidan dali saboda za a sa su kenan su uku a ba su biyu idan sun kai su biyu haka na ya ɗa ita ma jika ce ganin sauran wajen namiji ita ma idan sun kai su biyu ko sama da biyu su ma za su taso daga gidan miji ne maimakon a kasa biyu a ba su rabi yanzu sai a sa uku a ba su haka na wannan yar uwa su kikiya ita ma wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mutum idan ya mutu ita ma yar uwa su kikiyan nan ita ma abin da za a bata in ita kadai sai a bata miji a raba biyu in kuma su su biyu ne ko sama da biyu sai a ba su sultani a kasa kashi uku kenan a ba su haka na yawa lahajiya ita ma abin da za su yi kenan kowanne idan sun kai su su biyu ne kowanne da su abin da za su yi anan amma tare da tana sanin cewa kowace fa idan akwai ta samanta ita ba ta zaji wannan abin da ake magana ko da aka ce zanen din nan ana magana cewa yau idan ba yan waji jikai ne da yawa na kuma yan wala abai da yawa idan yau akwai yan waji jikan sun kai su su biyu sai yan wala abai su kuma yaran su gado shi ma za mu ji a cikin karatun mu nan gaba ko kuma ƴaƴan ɗa ne ga ƴaƴan tsatso mata su kuma ga ƴaƴan ɗa jigogi kenan kowanne sun kai su su biyu biyu to su wa'annan ƴaƴan tsatso ɗin ya za su ce kuma za mu ji a karatun mu an gane duk nan ana kaddarawa da cewa idan babu da sama to su sun sun kai su biyu ga abin da za su gada sai gidan ba wannan gidan ba ɗin shi ma mutum biyu ne a cikin shi kuma ana kiran sulusi shi ma ukun za a sa amma mai kuma ayyubi sai a ɗauki ɗaya ka gidan dali an sa uku an ɗauki biyu da shi kuma gidan baya za a sa uku a ɗauki ɗaya da shi kuma abin da ake sawa shi ne sai ma mutum biyu ne a ciki na farko akwai uwa idan mutum ya mutu ya bar uwarsa to za a sa uku a ba ta kashi ɗaya amma fa idan shi mutumin da ya mutu bai da ɗa bai da jika bai da kuma yan- daga cikin yan uwansa babu da suka yi dushi biyu ba a gane ita uwa ana tsare ta daga cikin sulusun nan idan akwai ɗa ko ɗan ɗa ko biyu daga cikin yan uwa kuma biyu daga cikin yan uwan nan shiga ne labai ne umai ne duk sun kare in dai an same su sun kai su biyu ba amma ba mutum ɗaya ba to za su kare ta daga cikin wannan za mu ce ma ya tafi amma idan aka duba da aka gaba ɗa ba ɗan ɗa ba biyu daga yan uwa to sai a kasa kashi uku a ba ta kashi ɗaya ita uwa kenan sannan akwai dan uwa lummi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya kenan shi a nan wajen kaga nan tun magana da muke mata muke magana amma shi a nan wajen ba magana mace ba namiji dan uwa lummi mace ne ko dan uwa lummi namiji ne in dai sun kai su biyu za a ba su kuɗi sa biyu ya uku a ba su kuɗi za a tuli za mu muka kaje mun ce da ummi namiji da ummi ya mace miji mata a cikin da samun mace da mata da su a nan wajen gadon su ba kamar na ɗan waji jike ne da yan wala abu domin yan waji jike yawan suka haɗu da shi da mace da namiji sai aka zaka shi uku ya ɗari zai ba ta ɗaya hakan ɗan wala abi ne da yar wala abiya sai aka zaka uku shi uku ya ɗari zai ba ta ɗaya amma shi ɗan wala ummi ba wani magana jijiko da mace da namiji daidai shi kawai ba su za a ce ku je ku raba kawai ɗan uwa wanda ke uwa ɗaya kenan kawai shi ne ɗan wala ummi to idan sun kai su biyu to za su zauna a nan gida a kasa bibiya su uku a ba su ɗan wala ummi sun kai su biyu sai kawo su sulu yawa sai sai ya gidan zai rashi na ƙarshe shi kuma mutum bakwai ne a ciki. shi kuma idan ka koma a nan wajen gidan farko mun gaya ma mun ce idan akwai ya ta tsotso ga kuma ya ɗa ai mun ce ya ɗa ɗin nan ba ta zauna a gidan musu ba ko to sai su taso daga nan gidan sai ta dawo nan gidan kada ka yanzu idan mutum ya mutu ya bar ƴarsa kuma ya bar jikarsa to dukiyar za a sa shi shida ne ita ya ɗan nan ta ɗauki kashi uku
ne su shi kenan ne su fi kenan ita kuma wannan sai su zo ta ɗauki wannan guda ɗaya su da kenan ɗaya bisa shida to da wannan gidan shi gidan su da ne shi kuma shida ake sawa a ɗauki ɗaya daga ciki to da ita yanzu ta zo ta ɗauki ɗaya daga cikin shida kaga in ka haɗa da rabanta da wannan su misali kenan to shi wannan rabar shi ake kira tamamu sosai ne a cikin gado idan ka zo ana magana zaka ji ana cewa wacce za ta dauki kaza ta yi tamamu sosai ne to duk lokacin da kaji an faɗa ana nufin cewa wata ta dawo ta dauki nisbi ita kuma sai ta dauki wani rabar idan ka haɗa da naka rabon da na wani za ka ga tuɓo ba siri ne na wannan rabon gada which means ka ga idan ka haɗa da wannan ɗin eh sudusi da wannan su disan da wannan su disan da ya ta ɗauka in ka haɗa ai su disan ne na na shida na biyu tare ko na to shi ne ai gaya kama mutum sai saboda haka duk lokacin da aka zo aka haɗa su su biyun nan sai ta kasance ta da nan gida kaga ɗaya kenan Eh.
nan gidan shi kiyar al'abiya cewa mun gaya ba cewa al'abiya tana yin gado shi ne su yi mutukar ba shi kiyar idan akwai sun haɗu ba to ita ƴan uwa al'abiya na zai ta kuma dawa ne a gane eh a ga mun samu guda biyu ko eh da muka sai wa'ala yau sai muka zo a nan gidan ma sai muka ce ita uwa idan ba ɗa ba ɗan ɗa ba biyu daga cikin yan uwa shine za a ba ta sulusi a sa uku a ba ta ɗa idan aka samu ɗaya daga cikin waɗannan ba uwa sai ku da nan gida shi ga ga wani zuba uwa sulusi ake ba ta ba sulusi ba to ashe wanda ɗan nasa da ya mutu yana da tsani jikan ta kenan ko jikan jika ma to shi ma wannan sai ta tashi daga nan maimakon a ba ta ɗaya bisa uku sai a ba ta ɗaya bisa shida haka na dan uwan mun nan da muka ce mun ce maka idan sun kai su biyu ne shine za a ba su ne ko to idan ɗaya ne fa yo dan uwan ummi shi kadai ne ko kuma yar uwan ummi ya ita kadai ce ita ma su da shi za a ba su sai mu shi ha guda hudu kenan ko eh waɗannan su ne ake ba su daga cikin waɗannan ake zaɓo su da nan gida to bayan wannan kuma wanda bai faɗa ba shine akwai uba shi ma yana cin shi asalinsa an ka gani za ka ga mun san shi a cikin masu da farilla wata ran su da asusi wata ran su haɗa da farilla da asusi na a can wajen da muka ce ɗan ɗan ɗan wani ke ɗan wani ake da wani wani a ga mun yi lissafin su misali amma da muka zo a cikin guda biyu masu da farilla wata ran su da asusi sai muka sa ya fito to can idan yanzu ɗansa ya mutu
na sai zama bai da jika shi dan nasu ya mutu da bai da ɗa shi uba zai cinye dukiya gaba ɗaya ta ɗansa idan ko ba shi ya zama sai ya zama yana da ɗa to sai ta yi da rufi da azanci sai kuma ya dawo da farin yanzu kuma sai a sa dukiya kai shi da shi a ba shi ɗa ba ga yanzu ya dawo ci gidan yan farin lafiya eh yana da gidan gado yana da gida yauwa to shi ne a nan wani uba kenan na har kaka kusan dama duk inda rabon gadon baba uba yake haka na kaka yake ba su da bambanci sai dan kaɗan wani ala mutum guda uku su ma za mu je makaranta su raba to a nan wajen shi ma uba ai kaka shi ma irin wannan gadon yake na
shi ma abin da yake gado a nan wajen cewa ya ci da asirci wata ran da ya ci da farla shi za ka je mun ci da mun ci uba da kaka zan ci da farla wata ran su asirci wata ran su haɗa da farla da asirci shi ne guda nawa kenan muka lissafa shida guda shida ko shawara guda ɗaya shine a yace ko mun faɗa uba mun faɗa kaka ko mun faɗi ɗan wani ne mun faɗi a Hmm? an faɗi uwa mun faɗi uba kuma ko yau ba akwai kaka mace ita ce ita ce wannan shida ta baka bakwai eh bayan kaka namiji kuma akwai kaka mace ita ma kaka mace haka take ita ma shi shi take gani ka gane ko yawa yanda kakar wajen uwa ce ko ta wajen uba ce idan kuma duk suna nan sai a ba su duk su je karaba na suna nan su da sun zaɓa su duk ba su raba ba wajen uwa da wajen uwa yawa ya ba su duk karaba wannan shine wanda muka su su bakwai kenan da su wannan gidan yawa waɗannan su ne gidan farilla kenan waɗanda aka raba su wannan kowa abinda a Qur'ani ko a hadisi wannan shine abinda shari'a ta riga ta yanka da mata ba mu shakka sai dai kawai wani dalili kuma da za mu zo mu faɗa shi kuma akwai azab kuma da za mu yi shi kuma shi kuma hajjabi ne yanzu mun yi dai hajjibu na kalin hajjibu na kalin shine a cire mutum daga wannan farilla kamar da shi wata farilla eh wanda ba ta kai wannan ba akwai wata farilla wanda kuma za a iya cire su da farilla shi kuma wata kuma daban akwai kuma wanda shi idan ka sanar da shi to ka sanar da shi kenan shi kenan shi ba zai gadan ba kwata kwata an cire shi an ture shi daga an tura shi gaba ɗaya akwai su kuma suna nan kuma wanda za a ce wane ya zo wane zai gado eh wane zai gado amma yanzu kamar yanzu wannan kaga uwa ai idan ba da ba nan da zai yi uwa ɗaya bisa uku take amma yanzu idan akwai ɗaya daga cikin su ai ka koma ɗaya bisa shida kuma kaga ta koma baki to kaga hajji wala kalin daga farilla zuwa wata farilla kuma bayan wannan shi ma ana yi ko kuma daga farilla zuwa farilla da tafi wannan kaga misali yanzu nan ba mun ce in ita kadai ce a ɗaya bizo gidan amma idan su sun kai su su biyu a za a mai da su gidan dali ne misali a kan uku a basu to a biyu bisa uku a ya fi rabi kaga ga farilla ta kamar da su sabuwar na'am haka haka take ne wa min farallan ila farallan dunahu ko kuma min farallan ne ila ta'siri na'am ko kuma min ta'siri ne ila farallan kamar yanzu misali yanzu kaka ai mun ce hasiji ne amma ne idan ba da ba bayan babu idan akwai da goran da ba sai ka so daga nan Farilla.
sai dawo gidan farallan kaga min min ta'siri ne ila farallan na'am ko kuma akwai wanda ya tare da ko min farallan ila ta'siri ko na'am yanzu misali kamar yan uwa su ji kiyama an ce ni su ji gaba idan akwai dan wajibi ji namiji shi asibi ne to zai ce ya kuma ba ba ba da tuni shi za a ce wai araba ne zo araba uku kawai da yiyin baki da kawai ne zakar mutum na zuwa sai zuru yawa kuma su su bibi ne sai a ce to shi kenan duk maza bibiyu mata ɗaya ɗaya haka shida kenan sai maza su ɗebi bibiyu mata su ɗebi ɗaya kuma su goma ne dai haka za a lissafa dukkan namiji biyu kan mace ɗaya ɗaya sai a lissafa ko su suna wani sai a baga abin da za a zo da kenan kowa da kira a ga yau an cire su daga farilla kenan an mai da su a zuci a bayan kamar yadda ubangi kuma aka ciro shi daga farilla aka mai da shi a zuci daga wannan shine hajibu kenan akwai hajibu na kalin shine wannan wanda shi ya ga kashi kashi min farlin ila farlin dunan aw min farlin ila ila- ila farlin wacce ke kuma ita kuma ita ce aksaru minu na'am da- da waje yake ko kuma a'a min farlin ne ila ta'asiri ko min ta'asirin ila farlin ka kashi hudu kenan su ne wannan wani bayanin da muke na'am to kuma akwai hajibu iskadin shi kuma a sanar da kai kawai an sanar da kai shi kadan ba za ka gado ba yanzu misali kamar da mun- nan mun ce ya ni ta kadai ce nisbi idan su biyu ne misali misali ko to idan yau aka zo aka samu ƴaƴan tatso mata sai kai biyu sai kuma ga jika sai wajen namiji da muka faɗa ita ce yadda ko ita wannan ba za ta yi gado ba ko ta kada gare ne domin su waɗannan da muka ce suna gado idan sun kai su biyu misali misali a da shi wannan dama wata abin da ke gado ai wannan ɗaya ne suke cika musu ya zama sultani to sun shi ne sultani to gadon mata kuma bai wuce sultani na'am wannan suna ci suna gani sai da kai bai tabari su ba shi gado na'am
kaga yau an musa jibi tsari an sare da su haka nan yau wa jiki ya san gaban yan uwa hajiya idan ita kadai ce yan uwa jikiyar sai ta ci nisbi ita la hajiya zai su ku hada in ka hada shi ne tamamu sun kai to idan kuma yau su kai sun kai su biyu sai su ce sultani su shi biyu yan uwa hajiya tana gani wannan guda biyu za a kai bai sulmani ma ba yanda take hasi ba ta ci na'am sai dai ke kukan mutuwa kawai yawwa amma wannan dai guda biyun da kawai bai sulmani za a kai na'am to wannan kaga hajibu iskadi kenan an sarai da su kwata kwata ba za su gyara na'am
to shine waɗannan hajibu nakalin da hajibu iskadi hajibu nakalin mun ji su kaza kashe su wannan kuma hajibu iskadi shi kuma dama ga shi Yawwa. waɗannan su ne wani zubin bayan ka haddace waɗannan kuma sai ka zo ka san kuma wane ne idan ya zo wane ba zai gado ba dan kada ka je ka bawa gaban wani ka bawa ko kuma waye idan ya zo zai cire wani daga wancan farallar ya dawo wata farallar kuma da sai duk ka rike waɗannan abubuwan a ka to sannan za ka fara ɗigon ba na rabon gado amma matuƙar ba ka rike su ba to za ka je ka ɗauki rabon wani ka ba wani kuma ko kuma wani a ce ba shi da gado bayan yana da gado sai ka haddace waɗannan duk gaba ɗayan su shine ka samu ɗigon ba kenan na yaya za ka fara rabon gado idan ka san wannan kuma sai ka zo ka san harfai kuma akalla ka san su harfan a bajiriliya ɗin ka san su su kuma kowane daga ciki cewa alibi ne yake nufi ɗaya yake nufi a baja da a waza a ɗaya alamana ga a fara ɗin duka san su kuma wannan yana nufin ɗaya ba tana nufin biyu dali yana nufin hudu jimi yana nufin uku shi ne za ka zo in aka zo za a danga bugawa in aka ce uku sau biyu kaga ja uku kenan dali hudu kenan in aka bugi uku sau hudu sai ka ce jad kuma biyun to biyu sau uku nawa ne hudu biyun to biyun wannan harafin biyu na ƙarshe shi zai gaya maka ansa wannan na farkon kuma shi zai maka bugu kaga jad uku sau hudu jini ya bugi dali biyun shi ne kaga goma sha biyu kenan ba biyu ya kuma goma kaga ya zama da biyun goma sha biyu to sai ka zo ka san waɗannan kuma don ka sani to shine idan aka zo aka fara bangaren ba za ka zama ɗan kallo ba amma in ba haka ba to ba sai dai na karanta.
kuma makaranta ta ba raguwa kuma kan eh salamu alaikum Alhamdulillah.